بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasi na littafi na kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi al-abid na al'allama a sheikh muhammad bin abdullahab wanda muna cikin babi na 43 muna cikin babi na 43 mun karanta hadisi na ɗaya mun karanta hadisi na biyu a cikin wannan babin na wanda babin wannan na 43 ma da ya sanya mashi suna babu kauli ma sha Allah wa shita babin da yake magana akan hukuncin cewa ma sha Allah wa shita shin ya halitta ko bai halitta ba babu kauli ma sha Allah wa shita kenan wannan abu sakan haka wannan babin yake magana shin ya halitta a ce ma sha Allah wa shi ta koko wadda ne bayani ya riga ya gabata na rashin halittin haka da kuma abin da ya halitta a wani a darasin da ya riga ya gabata mun ga asar nauhari wanda malin ya rawaito shi daga kutaila kutaila a karatun da ya wuce mun ce sunan namiji ne da sunan mace ne واضح قتيلة إتتي بنت صيفي إتتي بنت صيفي قتيلة بنت صيفي الأنصارية قتيلة سنة معرفة صيفي الأنصارية mutumiyar madina ce da akwai saɓani wasu suka ce muhajira ce daga makka ta yi hijira wasu suka ce za mutumiyar madina ce al-juhaniya ɗan ƙabilar juhaina ce sahabiya ce tana da daraja mai girman gaske Allah radiyallahu anha kinan utaila sahabiya ce mace ko wanda ta yi take cewa lalle anna yahudiyya na atan nabi sallallahu alaihi wani ma yahudi yazo gurin manzo Allah fa qala yake cewa innakum tushrikun ku musulmai kuna yin shirka ba yahudi ya mance shirkar da yake yi yake kama musulmai yake ganin ya shirka ya ce ta kulu da masha Allah wa shita kuna ce abinda Allah ya so kaso shi yake kasance kaga wannan shirka ce amma shirka ce karama in babu mummunan abinda ya kai zuwa ga babba kamar yadda zamu gani wa ta kulu da wal ka'aba da kuma rantsuwa da kuke da ka'aba kuna ce wal ka'aba na rantsi da ɗakin Allah wadah kaga wannan duka shirkoki ne karama fa amarahum annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya ga manzo Allah haka yi manzo Allah ya umarci musulmi an idza aradu an yahlifu idan suna so su yi rantsuwa an ya kulu sai ta ce wa rabbil ka'aba maimakon wal ka'aba na rantsa da dakin Allah ya kace na rantsa da ubangijin dakin Allah na rantsa da ubangijin dakin Allah wa an ya kulu ma sha Allah summa shita sannan kuma da su ce ma sha Allah summa shita abinda Allah ya so sannan kaso kaga maimakon abin da Allah ya so kaso shi yake kasancewa wanda shi ne aka hana sai ka ce ma sha Allah wa shi ta abin da Allah ya so sannan kaso to kaga wannan shi ne asar na haru wanda mun ga bayani dai a ƙarƙashin shi insha Allah malaiti rawahu nasa'i wa sahahu wa lahu aidan an rawaito wannan hadisin daga Imam an-Nasa'i shi rawaito hadisin da ya riga gabata kuma an rawaito daga gare shi an ibn Abbas daga Abdullah ibn Abbas anna rajul lalle wani mutum qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah wa shi ta ce wa manzon Allah abinda kaso Allah ya so shi yake kasancewa a wannan wata ruwaya ce ne ko sai manzon Allah ya mishi inkari yace aj'altani lillahi niddan shin ka sanya ni in kasance kishiya ga Allah bal ma sha Allah wahdahu bari kace abinda Allah ya so kadai shi yake kiyan kaga abinda aka yi so ma kada ka ce ma sha Allah thumma shita abinda aka yi so ma sha Allah wahdahu abinda Allah ya so shi kadai wadah duk da wancan an ya halitta rangwame ne dama ce insha Allah wannan shine ɗan bita a hadisan da muka gani a darasin da ya riga ya gabata insha Allah yau za mu tashi a sabon hadisi insha Allah na malaike cewa wal ibn maja an tufayl akhi aisha li ummiha radiyallahu anhum qala رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون أزير ابن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحداً قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده wannan shine asar din na uku wanda kusan duk abinda hadisi na fari da na biyu ya kumsa shi ma ya kumsa da ƙarin faɗaɗa bayani wadah bala ce wani ibn maja wannan hadisin kenan ibn maja ya rawato shi malaman hadisi kawai da muka sani daraja daraja ne ko da akwai wanda suka rubuta sahihai sahih bukhari da muslim ko da akwai wanda suka rubuta ma sahihi bayan su amma da wanda suna shahararru da akwai ashabu sunan ashabu sunan ashabul arba'a wanda suka yi rubutu suka rubuta littafi guda hudu wanda littafi na sunan da akwai al'imamun nasa'i da akwai al'imam abu dawuda da akwai al'imamu turmizi na hudunsu shine al'imam ibn maja wanda shine wannan aka rawaito da gare shi wannan hadisi wadda bala ce wani ibn maja daga al'imam ibn maja imam ibn maja a cikin littafin shi a sunan ya rawaito daga attufai kuma wannan hadisin imam ahmad ya rawaito shi a musnad insha'ar kuma lo a tabarani ya rawaito shi a mu'jam din shi al-kabir wadah bala yace wani ibn majah daga ibn majah an tufai tufai shine ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah wanda akhi Aisha da ummiha dan uwan Aisha ne matar manzo Allah amma ba uba ɗaya ba uwa ɗaya yahi Aisha da shekaru kenan ma'aifiyar Aisha wanda ake ce mata ummu ruman bint al-haris al-kinaniyya sunan ma'aifiyar aisha radiyallahu anha ummu rumana wadda bintul haris alkinaniya to ta auri wani kafin abubakar radiyallahu anhu sunan shi ana ce mishi alharis bin istakhbara alqurashi al'as ta aure shi sai ta aifa mishi ta wanda ake ce mishi al-tufai bayan ya rasu sai abubakar radiyallahu anha ya aure ta ya auri umar rumana umar rumana ta aufa mishi da yake da suna ta aifa mishi aisha radiyallahu anha kuma ta aifa mishi abdurrahman abdurrahman kaninta wadah wannan sune me yake da suna shine at-tufayl shine ma da yace an at-tufayl daga tufayl akhi aisha da ummiha dan uwan aisha ta wajen ma'aifiya kenan in dan uwa ne ta wajen ma'aifi kadai a ce akhi Aisha da abiha in dan uwanta ne wani wajen uwa da uba ya za ce in dan uwanta ne uwa da uba ya za ce ayya nan dan uwanta ne na wajen mahaifiya sai ma ya ce akhi aisha li ummiya in na wajen uba ne abin wazah ne akhi aisha li abiya ko to ɗan uwa da uba ne ba hayya ɗan uwa da uba ne ya za a ce za a ce akhi aisha da abi hawa ummi ha na ayo aiwa akhu aisha ash-shaqiq wadih أخو عائشة الشقيق كنا عبارة ما هي أتي أخي عائشة الشقيق واضح الشقيق شيء اللي بهم شيء كنا تشقيق نادي يعني ده هو اللي وجهه هو هو ده هو واضح الأخ الشقيق الأخت الشقيقة بتكنا الأخوان الشقيقان ماذا قلنا آه الأختان الشقيقتان الإخوة الأشقاء جمعي واضح الأخوات الشقيقات جمعي نماتا وانا كده شيري ده بمبنتي كده كوين نلارفت واضح shine wala yace an tufail daga tufail akhi aisha da ummiha dan uwan aisha ta wajen ma'aifiya wadah kenan shine al-akh al-akbar cikakken sunan at-tufail tufail bin al-harith bin sabkhara sakhbara al-qurashi al-azdi بقريش ليش ما دان قبيل العدل واضح دكس كما صحابين da shi tufail din da ma'aifiyar tasu ummu rumana da wanda aka haifa baya ma'aifin nasu ba Allahu akbar wanda ita ce usra guda hada mala yake cewa akhi aisha li ummiha qala tufail yake hikaito wata ru'ya da yayi mafarki da yayi sai ya bawa manzo Allah labari akan wanda mafalifin ne kala yake cewa ra'aitu ka anni ataitu ala nafrin min yahud a cikin maholki ra'aitu na gani ra'aitu anan gurin dinde ne da ru'yatul ayn da ru'yatul mana ra'a yara amma in masdar in asalin sunan za a faɗi ru'ya da alif ja da alif a ƙarshe da alif al-mamduda ru'ya shi wannan na gani ne na mulki ru'yatu da ta'ul marbuta shi wannan na gani ne na ido da ido wadah wannan shi ne kira yace ra'aitu ka anni ataitu ala nafarin min al-yahud na gani a cikin mafarki kamar ina cikin na na ayo na gani a cikin mafarki kamar in yana iya karuwa na ƙara yana ya karuwa ƙarfi ra'aitu ka anni ataitu ala nafarin min yahud na gani a cikin mafarki kamar ina tafiya ala nafarin min yahud kira a cikin mafarki yaga kamar yana tafiya a cikin wasu gungu na jama'a min yahud da yahudawa annafar shine jam'i na mutane daga uku zuwa tara annafar jam'i na mutane daga uku zuwa tara wannan su ne annafa kenan wani yana mawalki ne ya yi a cikin mawalkin sai ya ga kanshi kamar yana tafiya a cikin wasu gungu na jama'a na yahudawa adadin bayya kasa da mutum uku bayya sama da mutum tara kenan annafar adadi ne wanda daga uku zuwa tara wadda shi kuma annafar kenan adadi ne daga uku zuwa tara ya ce na gani a ciki na ga kaina ra'aitu ka anni na ga kamar ni a taito ala nafirin na taho a cikin wasu gungu na jama'a mai yahud daga cikin yahudawa faƙultu ƙultu sai nake ce musu wannan mutanen na yahudawa ya nake ce musu ƙultu inda kum tushiriku na billahi ya nake ce musu lalle tabbas ko kuna shirka da allah maɗaukakin sarki inda kum tushirikuna billahi ya nake ce musu lalle tabbas kuna yin shirka ga Allah maɗaukin sarki kenan a cikin mawulkin yake ga yahudawa shirka kuke yi me yasa kuke yin shirka qultu hayya ce musu innakum la'antumul qawm a afwan kenan mun yi tsalake ko qultu hayya ce musu innakum lalle ku la'antumul qawm mutanen kirki ne inda ba lalle yanku ba innakum la'antumul qawm kalma ce ta yi lalle tabbas ku mutane ne mutane na gari sai dai matsalar ku laula annakum taquluna uzair ibn Allah inda ba dan kuna cewa ba uzair dan Allah ne ku mutanen kirki ne domin kuna bin shari'a amma kuna bin shari'a annabi Musa amma matsalar ku eh kuna yin shirka wannan mawalki ne yake yake ga Musa innakum la antum lakum lalle ku mutane ne mutanen kwarai ko kuma mutane ne wanda ya tantanta a gaba dan ba dan kuna cewa ba uzair ibn Allah inda ba nan kuna cewa ba uzairu dan Allah ne yahudawa kudurin su kenan suna kudurin cewa uzairu dan Allah ne uzairu a maganar tahirin jayi shine ɗaya ne daga cikin salihan bayi ko suna ganin annabi ne amma dai abin da yayi tahirin jayi shine ɗaya ne daga cikin salihan bayi daga cikin mabiya shari'a ta annabi Musa to yau da gobe daman salihin bawa ana samu kaga wasu suna kuduri mummuna a gare shi to yayi suke ce mishi ma dan Allah ne wanda Allah ya kaito wannan wakalati yahudu uzairu min Allah yahuda suka ce uzairu dan Allah wada to he su yahudawan suka maida mishi magana qalu sai suka maida mishi magana a cikin mawalkin wa antum la antum alqawm lalle kuma mutane ne mutanen kwarai laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha Muhammad inda ba dan kuna cewa ba abinda Allah ya so Muhammad ya so shi yake kasancewa yani laraba sun kasance a cikin wannan al'ada ta haka suke wadi masha Allah wa shita da suka shiga musulunci kafin a hana sai suke cewa masha Allah wa sha'a Muhammadin abinda Allah ya so annabi Muhammad ya so shi yake kasancewa su ma yake cewa ga kuma kuna yin shirka din da karama ce kuma innakum la antum alqawm lalle kuma tabbas mutanen kwarai ne laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha Muhammad inda ba dan kuna cewa ba abinda Allah ya so Muhammad ya so shi yake kasance kaga su wannan mana sahabbai suna wadan haka ba dan shirka babba ba suna ne karfin wannan mashi'a Allah da mashi'a manzo Allah da yake la suna yi ne haka domin faqat dan nuna mashi'a ta manzana su zama ba don wannan ba shi yasa ba suke ta shirka ce karama wadda kawai za mu karin bayani to ya gama da gungu na yahudawa ko abin da ya gaya musu da abin da suka gaya mishi ko to sai ya gaba sun mamarar tu bi nafri sannan he na wuce da wasu gungu minan nasara daga cikin kirista masiha masihayyin daga cikin kirista sun mamarartu bi nafirin sannan na huce da wasu gungu na jama'a minan nasara na daga cikin kirista idan mabiya annabi isa fakultu sai na ce musu innakum la'antumul qawm lalle tabbas ku mutanen kwarai ne laula annakum taquluna al-masih ibn Allah inda ba dan kuna cewa masihu dan Allah ne inda ba dan kuna cewa annabi isa dan Allah ne ku mutanen kwarai ne matsalar ku babba wanda za a waɗi shi ne da kuke cewa masihu dan Allah ne annabi isa dan Allah me yasa aka sanya ma annabi isa ko kuma aka sanya mishi suna ko wannan sifa ta almasihu malamai suke cewa an sanya mishi suna masih daga ma'ana ta almasih mai shaha in ya shahi marar lahiya da izinin Allah zai warke ta kuturta ce ta rashin lahiya ce ta rashin ido ne ta menene da izinin Allah sai ya warke to sai shaidan ya musu tasiri ya zo musu ya rutsa su ya ce musu ai dan Allah ne tun da babu uba aka haife shi kuma gashi yana warkar gashi yana ba ku labari akan abin da kuka tare da sauransu wada ke wannan shine sifata wani zai iya cewa to ya muka ga ana cewa masihid dajjal shi malamai suke cewa masihul masih al-masih isa shi na albarka ne shafa albarka ce Allah ya sanya mu shi kuma masihid dajjal shawa ta rashin albarka ba ya da albarka wadda ya wani shi ne ishtiraf ne a lafazi amma ba a hakikanin abinda lafazin bai ke nufi wadda kinan da ya huce da gungunan na nasara yake cewa inda kuma da an tumul lalle kuma mutane ne mutanen kwarai laula an na kuma ta kuluna laula annakum taquluna al-masih ibn Allah inda ba dan kuna cewa masihu dan Allah ne qalu sai kirista su ma suka bashi amsa suka maida mishi amsa wa antum la antumul qawm lalle kuma tabbas mutane ne nagar na kwarai laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha Muhammad inda ba dan kuna cewa abinda Allah so annabi Muhammad ya so sai yake kasance kaga nasu abinda yahuda suka gaya masa duk da cewa wai wannan da yahuda da nasara suna yin babbar shirka tsunguma tsunguma shirkoki kaga yahudawa suna cewa uzair dan Allah ne suna kashe annabawa suna hoto na hoto da addinin Allah suna me yake da suna siffanta Allah da na kasu cewa talawi wannan makogare shi suna nin siffanta Allah da ababe mummuna duk layinsu amma karamin da yake sun taba musulmi sun abinda suka wuce gaskiya ne za a gyara haka da tsarawa ga ɓannar da suke yi da bidiyon da suke ke zuwa duk ba su gani ba da shirkokin da suke yi amma wani suka waje amma ne ta haka gaskiya ce mutum ya riga ya haɗu wani abu da kake ba daidai ba ne ba gyara ba wala jai da mun gane abin da ya wakana a cikin rashin a cikin mafarkin shi ko mun ga abin da ya wakana a cikin mafarkin da ya yi sai tufai da ke cewa falamma asbahtu a yayin da na wayi gari akhbartu biha man akhbartu yayin da na wayi gari akhbartu biha na ba da labari da wannan ru'yar tawa biha yana kuma zuwa ga ru'ya ganin da akhbartu biha na ba da labari da wannan wannan mawalkin da na yi man akhbartu na ba wa wanda na ba labari kenan na ba wa wanda na ba ma labari wanda ya tsara a gare ni na ba shi labari na gaya mashi falamma asbahtu yayin da na waye gari akhbartu biha man akhbartu na bawa wanda ya tsara na ba shi labari kenan ba duka mutane ba wasu ɗan jama'a na ba ba su labari hada sun ma'ataitun nabiya sama sai na zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhbartu sai yake ba manzan Allah labari ga abin da ya faru ga abin da ya gani a mafarki faƙala sai manzala sau yake cewa hal akhbarta biha ahadan shin ka ba ma wani labari ka gayawa wani kafin ka gaya mu hal akhbarta biha ahadan ka ba ma wani labari qultu sai nake cewa na'am tabbas na ba da labari na ba wanda ya yassara ba su labari kaga wanda yake ya lokacin da ka zo tambaya a gurin malami in abu ya afko a gare ka kai tambaya ka daga abu zuwa ga ma'abuta ilimi sannan malami in bai gane ba abin da kake ni zai tambaye ka ko da akwai wani abu na iskaliya zai tambaye ka shine ake cewa al-istifsal qabla al-jawab a tambayi mutun yayi bayanin abin da ya afko a gare shi kayan a bashi amsa ka ji a bashi amsa ba shi ba halashi bace ba ba قلت نعم هيك تتبس نباشي لباري كما شيني هيك تسوى الجواب وتقاعدة تمالمي تكي زوا تكي زوا نقول الجواب معاد في في في في السؤال الجواب معاد في السؤال يا abin da ka tambaya amsan malam daidai abin da ka tambaya ne in ya saban bamu da abin da ya faru a gare ka to tsakaninka da Allah ne kawai mutum da zai yi ce na cewa matata ta tafi gida shi kuma aniyar shi ya ce ya sake ta aniyar shi ya kudurta ya take ta an gaba ka gaya malam na ce mata ta yi gida shi saki ya yi malam in ya yi riga tambaye ka ya ce mai ka kudurta aniyar ya ka ba shi abin da ba shi bai ke cikin niyyar ka ya riga ya sarki nauyi a kan kadi tsakanin ka da kai da allah ka riga ka san mai ke cikin zuciya ba ya kaga wannan da dama mutane sai su daga ganin kawar dubara ce su kawa malam bai gane ba malam ba san ba abin da yake cikin zuciya ba iya amsa ce ya riga baka in ba daidai suke da kai ba tsakaninka da kai da Allah ranar tashi kama Allah zai kama ka da hukubarta zai kama ka ranar tashi kama Allah ke haɓar shi ne yake cewa kala sai tufai ne yake cewa manzana sa sama fahamid Allah sai ya gode ma Allah maɗaukakin sarki ya tashi da ya yi khutbatul haja inna alhamdulillah da makamanta haka وأثنى عليه بالله حمد الله يقودي مع الله وأثنى عليه بالله إذا ما لم يسمع قلن alhamdu wa sana duk abu ɗaya ne ƙara ta akidi ne waza yaban Allah ne domin godiyawa Allah maɗauke sarki yabo ne ga Allah maɗauke sarki fa hamidallahu wa asna alayhi kenan wannan kalmar mai cike ne shine hamdala wa salsala ne manzala sama yayi khutbatul haja waza thumma qala ya manzala ce amma ba'd bayan haka bayan ka gama jero khutbatul haja ai malamai suna cewa amma ba'd haka sai maza ce fa inna tufailan domin tufai kinan bin al-haris bin sakhbara al-qurashi al-azdi fa inna tufailan lalle tufai ra'a ru'ya ya ga wani mafarki ko kuma yayi mafarki kaga nan ru'ya da alif mamduda yazo ko wata ce a hausance ake cewa alif ja ko alif alif baki ko a baki ja shine a saman sutura ko kina alif baki to gani a mafarki ru'iya da alif mamduda yake zuwa wadda amma gani na idowa ru'iyatu da ta'un marbuta kenan da kaka je wajen can katsuwar wancan wajen wancan katsuwar wancan wadda Allah taimaka ya ce fa'in na tufaila domin lalle tufailu ra'a ru'iya tufail ya ga ya yi mafarki ya ga ni a mafarkin shi akhbara biha man akhbara minkum daga cikin ku ya ba wa wasu labari wani kuma bai ba su labari akhbara biha man akhbara minkum daga cikin ku ya ba ma wasu labari wasu kuma bai ba su labari kenan shine mafhum wa innakum lalle ku qultum kalimatan kun kasance kuna hudin wata kalma ko kuma qultum kun ce kalimatan kun kasance kuna hudin wata kalma kenan kalmar mummuna shi yasa ta zo na kira domin tankida wa inkariya ta zo na kira domin amuna nata wadda kuntum kalimatan tabbas kun waɗi wata kalma wannan kalma bai dace ba waɗe ta ka ne yamna'uni kaza wa kaza abin da ke hana ne in yi hani a kanta kaza da kaza ba bayyana ba ne yake hana manzala sama a kan ya yi hani a kanta ka na yamna'uni kaza wa kaza wani abu kaza da kaza na hana ni in hana in hani a kanta to menene abin da ke hana manzan Allah sa sama ya yi hani akan wannan kalma malamai suke cewa gurbatul islam harkorkon da awaci da yi ba a haramta ta ba ta yi wahayi bai sabko ba karara amma da tufail ya zo ya ba shi labari kai tsaye aka mishi wahayi a wata ruwaya ya zo kane yamna'unil haya'u kunya take hana ni in hana ku kasancewa babu wahayi ƙarar da yanzu kana yamna'uni alhaya'u kunya take hana ni akan in hana ku wadanta saboda babu wahayi ƙarar da yanzu ina kunya Allah kaga ana so ka dinga kunya Allah kaka zo ka wace kaza kaza ne manzo Allah ma na kunya Allah to kaga shi yasa bayana ba kenan kaga wa ma yantiqu anil hawa manzo Allah sama bayya labari baya bada magana da ya shahi addini domin son zuciya bal in wa illa wahayi wahayi ne ake ji qada kana yamna'uni kaza kidan kun wadi kalma da na so in hana ku sai dai wasu ababe suke hana ni saboda ba ai mun wahayi ba ko makamantan haka kana yamna'uni kaza wa kaza an anhaakum anha wa kaza da kaza kidan kaza wa kaza wani abu wanda ba a bayyana shi ba ana su ba so a bayyana shi shi yake hana ne an an haku an hana ku faɗin wannan kalma fala taquluha to daga yau ga hukunci karara fala taquluha kada ku saki ku haɗu wannan kalma kada ku ƙara wata dan kaga na hani yazo karara akan bayani ta ba a haɗu wannan kalma واضح ما شاء الله وشئت بهلته ما شاء الله وشاء محمدا بهلته واضح fala ta kudu ma sha Allah wa sha Muhammad kada ku ce ma sha Allah wa sha Muhammad abinda Allah ya so Muhammad ya zo shi yake kasancewa ko kuma ma sha Allah ma sha wa ita abinda Allah ya so kaso shi yake kasancewa kada ku ƙara hadi walakin qulu ma sha Allah wahdahu abinda yafi ku ce abinda Allah ya so shi kadai kenan abinda yafi kawai ka ce ma sha Allah wahdahu kada ka hada Allah da in ya kasance labudda ma sha Allah thumma shi'ta shine wanda ya halitta amma ga abin da yayi cancanta haba wanda ne mun gani a hadisi na hari na kutaila da na kuma abdullahi bin abbas ga kuma hadisi na tufai na ru'ya tufai wadda wannan shine kenan dai asar ru'ya tufai ina kyauta da kan dai ai ma'anonin shi a hoto hili ko inda akwai wata kalmar da wata hoto hili ba kafin mu shiga misali tambaya tana iya kasancewa wadda malaki cewa fihi masail a ƙarshen wannan babin da akwai mas'aloli kamar ya haka al'ula ma'arifatul yahudu bi shirkil asla eh yahudawa daman su ma sun shan shirka karama a suna kama mutane a kanta in suna so su wulaƙanta ku in suna so su haɗi laihinku za su ƙwanƙwalo ƙaramin laihinku su su mance manyan laihikansu kaga yahuda ma sun san shirka karama ko to ka dage kai ma ka karanci shirka kai ka hada kan shi ne malai ce ma'rifat yahudi bi shirk al-asghar a hadisi na qutaila ko mun riga mun gani kuma hallo gashi a hadisin nan ma yahudawa har nasara ma da a cikin mahulki ne suka ga mishi hada ma'rifat yahudi bi shirk al-asghar san san shirka karama shi yasa yahudawa suna da wata khasiya suna da ilimi na gane gaskiya da na bar na gane ƙarya amma suke take gaskiya su bi ƙarya shi yasa duk mutumin da yana da ilimi amma yake baran-barama yake take gaskiya yake barin ilimi to yayi kama da yahudawa ya kamance shi na da yahuda Allah ke na asaniya matsala ta biyu fahimul insani idza kana lahu hawan in mutum yana da son zuciya ashe yana gane fahimul insan ganewar mutum idan kana da hawa in yana da son zuciya akan abu duk laihin da yake amma in yana da wani abu da yake so ya ya je da shi yana ganewa kaga nan yahudawa duk laihin da suke da suna cewa uzairu ibn Allah nasarawa suna cewa masih ibn Allah amma a da haka suna so ne su taɓa su haɗi layi na musulmi su suka ce ga musulmai suna yin shirka ƙarama alhali su ga manyan shirkoki da suke kaga kenan za ka iya ganin mutum ya fahimci abu amma ba don aiki da shi ba don ya yi suka to irin wannan mutanen ba mutanen zama ba ne ba a tattamna ko makamanta haka wanda zai karatu don aiki da shi shine abokin zama wadda mada ke fahimul insani idan kana lahu hawa ashe mutum yana da san zuciya ma yana fahimta yana ganewa amma san zuciya ne ya sanya shi ya bar abin da ya gane bai ya aiki da shi da dama haka za a ga mutum aya karara ta bayyana a gare shi hadisi karara bayyana a gare shi ya gane shari'a ya gane hujja amma ya ƙi yin aiki da shi ya ce haka muka ga uwayenmu da malamai da kakanni suke yi ba ma iya yi ba matsala kaza matsala kaza to wannan matsala ce ta san zuciya na hana ka aiki da abin da ka karanta da ilimi in har kana so ka yi aiki da abin da ka karanta da ilimi dole ya kafa san zuciya wada as-salisa mas'ala ta uku qawluhu sallallahu alaihi wa sallama aj'altani lillahi niddan fa kayfa biman qala يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده ملائكة سوى قوله صلى الله عليه وسلم مسألة أكو وأن مسألة بقاتة أجي هنك هذا مسألة أكو قوله صلى الله عليه وسلم أرمى زن الله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله إذا شنكاسا يعني أنزمتو كيشيا الله wanda ya zo ya ce mishi ma sha Allah wa shita wani ya zo ya ce a manzala abinda Allah ya so kaso shi yake kasance ya manzala ya ce shin kana so ka sanya ni kishiya ga Allah bal ma sha Allah wa da kace abinda Allah ya so shi kadai hadisi na Abdullahi bin Abbas mun riga mun gani ko to mu lura da wannan kalma wannan in mutum zai zo ya ce a manzala ma sha Allah wa shita abinda Allah ya so kaso to fa kaifa biman qala ina ga wanda ya cewa manzan Allah wannan abin a cikin baitattuka guda uku wanda a cikin suke da shirka wanda baitattukan a cikin alburda dai da muka sani a cikin suke alburda dai wannan wanda muka sani wanda ake karantawa alburda ta busuri wanda wasu suna karanta ta domin ibada domin magunguna wasu suna karanta ta a guraren mawuli da sauransu wasu kuma suna karanta ta domin su karanci loga ta cikin ta haza ayyan ma ya kun mutum ya san da akwai matsalolin da ke da kwaya a ciki malaki ta fa kaifa bi man qala to ina ga wanda ya hadi ya akramal khalqi ya kai mafi karamcin halitta na'am wannan gaskiya ne manzo Allah ta sama shine mafi karamcin halitta dukkanin halittun Allah maɗaukin sarki babu wanda ya fi manzo Allah karamci da daraja wada amma inda matsala take mali man aluzu bihi su aka babu wanda yake neman tsari kariya da shi sai kai idan kaga ya mance Allah kaga tun daga nan da akwai matsala mali man aludu bihi siwaka ba ni da wanda nake neman tsari kariya da gare shi ya kare ni siwaka ban da kai ina Allah yake in kaga tun daga nan da akwai matsala sai mala yace ba wai wannan baitin ka ba wal baitaini ba da hu da kuma baitutuka guda biyu wanda suka zo bayan wannan baitin karanta suka ga banan fara majaci sai mu dawo mu karanta su bayani da ya riga gabata albusiri ɗaya daga cikin malamai na adabi na yare na larabci mawaƙi ne masanin waƙa ce to kuma kamar yadda muka sani da mutum zai iya yin yaban manzala sama ya haɗa kan kusakurai ɓangaren tauhidi da sauransu to daga cikin abin da ya wakana a cikin wannan kasida kusakuran da suka haɗa ɓangaren shirka da kuma guluwi da sauransu to daga cikin wannan shi ne malam ya yi tambayi wadda to a abiyat inda malam yake nihi guda uku su ne nahari ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hudusil hadithil amami in lam takun akhidan yawmal mahadi yaji afwan wa illa faqul ya zallatal qadami فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم أبيات أم شين يا أكرم الخلق يا كيما في كرم هلتا كنا وانا مغانا تي غسكياتي بابا ya kai annabi Muhammad sallallahu wanda kai ne mafi karamcin halitta duk a halittun Allah babu wanda ya kai manzo Allah karamci wannan gaskiya ne inda fasara take mali man aluzu bihi suwa ka banni da wanda yake neman tsari da kariya a gurin shi in ba kai ba ina Allah yake kaga wannan na daga cikin mu'akhazat inda aka yi mishi inda hulul alhadith al-amami a wani lokaci a lokacin da musiba ta ta shafi amara ta inda hulul a lokacin da musiba alhadith shine musiba hulul sabkar abu hadith al-amami musiba wanda take tattare dukkanin halittu shine ta shafi amara ko ba musiba da ta kai musiba ta zo ta shafi ya bayan ce to banda da wanda dai nemi tsari da kariya daga gare shi ya kare ni sai kai a ga ya mance da Allah to wannan na daga cikin mu'akhazat inda wasu malamai suna cewa ana iya hudu mashi makaraj amma lafazi ne in ya riga ya huto ba daidai ba banne da take cikin shi kare shi aiki Allah ke sai baiti na biyu in lam takun akhidan yawmal ma'ad yadi ya manzo Allah sama kina yana kiran yana wa manzala ne magana ya manzala sama in lam takun akhidan yawmal ma'adiyati idan baka yi riko da hannuna ba yawmal ma'adi ranar tashar kiyama yawmal ma'ad al ma'ad ranar tashar kiyama ya yi maido ranar da ake maida halitta zuwa ga asalin halittarsu innal ladhi farada alayka al qur'ana la raduka ila ma'ad al ma'ad yawmal qiyama wadah shine ke cewa in lam takun akhidan yawmal ma'adiyati idan baka yi riko da hannuna ba ranar tashar kiyama afuwan domin afuwarka in baka yi min ba riko da wannan hannuna to musiba da halaka ta same ni wa illa in baka yi min ba haka fa kul ya zallata qalami kace ya kai tona da tabewar qawata zallata qalam tabewar qawa in manzo Allah bai yi riko da hannuna ba to tabbas na tabe wannan kusan babu ma'ana mummuna da yawa a cikin ta sai an yi dogon bayani amma dai manzala su sama yana ishara shi zuwa ga ceton manzala su sama dada ne a zahiri ita ma dai tana daukan wasu nau'i na hudu da sauransu amma dai wannan baiti na tsake bai da wata ma'ana mummuna sosai akan na harin da na uku da zamu gani to ga na uku inda ya yi matsala inda barabara mata yawa ciki fa inna min judika duniya wa darratiha fa inna min judika ya kai manzo Allah yana daga cikin judika kyautarka da kai wa bayi a duniya duniya kyautarka kinan kai ka halice ta ka yi wa mutane bayi kyautarta wa zarrata da kishiyar duniya ita ce alƙiyama ka ganin ma da akwai baran ba min judika ya kai manzo Allah na daga cikin kyautar da kai ma bayi shine samar da duniya da kuma samar da kishiyar duniya ita ce lahira haka wannan ma na daga cikin gulin na daga cikin shirka wanda aka yi nan ba a kai shi wa min ulumika ilmin lawh wal qalam yana daga cikin kuma ilmukanka ilimi na lawh wal qalam lawh al mahfuz da qalam al qalam inda Allah ya fara halittawa yace uktub ya ce mai zan rubuta Allah ya umarce shi da ya rubuta ta abin da zai wakana da kuma lauhin mahfuz wanda aka yi rubutu a ciki wanda kuma Allah ka tsaye ke bance da su kaga wannan mana daga cikin gulubu to mana yake cewa in mutum zai je domin yaban manzan Allah ya ce masha Allah wa shita manzan Allah ya ce ka sanya ni kishiya ga Allah to ina ga an manzan Allah an wannan baitutukan guda uku a gaban shi ina ji sahabbai ya tsara da takobi ko to shi yasa malamai suke cewa duk mutumin da zai yabi manzon Allah dole ya zamto yana da ilimi na aqida dole ya zamto ya san sifofin manzon Allah dole ya zamto yana da ilimi na shari'a kuma dole ya kiyaye ya kai ya yarda ya huce gona da iyaka haba wanda ke shi shukuran da baku Allah khair dai Allah sa dai ma'anonin su mutu ko insha Allah kidan mutum yana in yana so ya cike wannan baitutukan sai ya koma zuwa ga littafin shi wancan da muka yi ishara walbaita shi yasa irin wannan ko da za a koya wa irin wannan littafin da suka kunshi haka ko da za a koya wa mutum karatu domin ya amfana da lugar da take ciki hada to dole da yanzu aka zo guraren wannan an dinga dabba ha mutum guraren da ke da kwayo a dinga dabba ha mutum dole ba za a zo ba a dinga ta wucewa ko kuma a ɗauki wata kasida ko makamanta haka don daɗin waƙenta a ce za a koyawa yara a kuma da ɓanna a cikinta kama daga cikin abin da ya shahara mun sha na bahawa shine kasidatul awam wani littafi wanda wata kasida wadda take kasidatul awam wanda a cike take da aqida ta ash'ariyya ba aqida ta ahlus sunna bace ba a ciki yan kaga ya kamata da abin da za a sawa yara a tabbata ko Allah ya tabbata shi ne mala ya ce walbaite ne ba a da baitittuka guda biyu wanda suke zuwa bayan wannan baitin Allah ta dai matsala ta hutu ne ko? an rabi'a matsala ta hudu an rabi'a matsala ta hudu an na haza laisa mai shirkin akbar ya kaulihi yamna'uni kaza wa kaza lalle hudun ma sha Allah wa shita laisa mai shirkin akbar baya daga cikin shirka babba wanda sahabbai suke amma mutum zai iya waɗi ya zamto kuma shirka babba ne idan ya kudurce wannan wanda ya daidaita shi da Allah daidai suke amma su sahabbai ba haka ba suke kudurce inda ma suna waɗin haka min babin karramawa da girmamawa kawai shi yasa malai yace abin da yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bani akan shi kasancewar yana daga cikin shirka karama shi da malai yace anna hada lalle wannan al'amarin laisa mai shirkin akbar baya daga cikin shirka babba cewa ma sha Allah wa shirta hada ni kaulihi sallallahu sama saboda hadar manzo Allah sallallahu yamna'uni kaza wa kaza yana hana ni kaza da kaza kenan rashin wahayi qarara ko kuma yamna'uni alhaya kawai yanzu akwai zo a wata ruwa hada al-khamisa mas'ala ta biyar anna ar-ru'ya as-salihah min aqsam al-wahy lalle ar-ru'ya as-salihah mawalki nagari na kwarai ke mawalkin kirki mafalki nagari na kwarai min aksamin wahayi yana daga cikin kasho na wahayi game da annabawa baba haka wasu malamai suka ce la mawalki nagari na daga cikin kaso na wahayi game da annabawa da kuma a zamanin annabawa domin game da annabi in yi mawalki kashi ne kuma a zamanin annabi in aka yi mawarki aka zo aka gaya mishi ya tabbatar da shi ya zamto wani bangare ne na wahayi ko babu gudu to game da wani ba a zamanin manzo Allah ba to za mu gani insha Allah ya tafi da yawa dai malamai suke cewa wannan matsala ana ɗaukanta daga hadisi na tufail kagan da ya zo ba manzo Allah labari manzo Allah sama sai ya umarni da a tabbaka abin da yake cike ya hali akan haka ko to wannan ya riga ya koma zuwa ga as-sunnah taqririyya ba wai mawalkin bane ba hujja na tufail a'a manzo Allah umarnin da ya bada karfafa shi nan da ya shine ya karfafa da yake da suna mawalkin wadah je sannan kuma hallo ya zo a hadisi الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة الرؤيا الصالحة أحاديث مزالة انجلتك مزالة كتا مهلكي نقل نقري جزء كسو ايني daga cikin kaso 46 in ka kawta annabta kaso 40 da yake suna shidda to mawalki yana daukan da yake suna kaso a ru'ya salihah mawalki nagari na kware juz'un kaso ɗaya ne daga min 46 juz'an na nubuwa kaso ɗaya ne daga cikin kaso 46 na annabci wannan hadisin kai kanka gasan bayyana tabbakowa akan wani wanda ba maza Allah da yawa da dama kuma da haka ake fahimta malamai suke cewa kalli zamanin wahayi da aka wa manzo Allah san sama shekara nawa aka yana wahayi hayya tambaya shekara na wani aka yi ana wahayi wahayi ana 23 masha Allah to manzala sama da ya kasance hor wahayin da ake mushi a mahulki ne haka aisha radiyallahu anha ta ce daga rabiul awwal zuwa ramadana wata shidda aka yi wahayin da ake mushi mahulki ne duk abin da ya gani ya waka ba wata shidda in ka kasa mai yake suna in ka kasa ashirin da uku in ka kasa ta gida biyu ko kai rabi-rabi nawa zai baka arba'in da shidda kowace shekara kamar da ta shidda-shidda nawa za ka samu arba'in da shidda wadda za ka samu arba'in da shidda kidan kalimka ashirin da biyu ashirin da uku ya kalimka ta gida biyu sai ta baka ashirin arba'in da shidda to arba'in da shidda ha ga wata shidda da aka yi ana yin mawalki wannan wahayi na mawalki daga manzana su sama kiran kaga wannan hadisin yana ba da labari ne akan harkun al'amarin wahayi ga manzana su sama ya kasance kaso ɗaya ne daga cikin arba'in da shirka Allah ta da zai tsaye ga hutoli da ƙwararru a nan da an gane wata haka malamin kaji in ka ɗauke shi a haka ba ya ka tsaye ba kana ta wuri kana bayanin kaza kana bayanin kaza shi yana ba da labari ne a kan halin manzo Allah ta saba maholki ya kasance kaso ɗaya ne daga cikin kaso na annabci na 46 wata wannan shine halin da yake badawa wannan game da mazala sama game da wanda ba mazala sama mulki babban matsayin shi da darajar shine bishara ce shi yasa malamai suke ta mulki ya kasu gida biyu da akwai abghatu ahlam shirma shirme da kake gani a mahulki da ababen da suke bakanta maka rai abin da ba daidai ba ka ce kayan mahulki an yanke maka kai kayan mahulki kura ta biyo ka kayan mahulki kare ya biyo ka kayan mahulki kana jin yunwa duka wannan adghasu ahlamin ne shedani ne yake zowa ya dinga sa ka dinga yin wannan wahayin dan ka dinga shiga cikin damuwa kamar yadda malamai suka fassara ayan nan ta cikin suratul majadala innaman najwa min ash-shaytani yahzuna alladhina amanu wa laysa bidarihim shay'an illa bi idhnillah shedan ne yake sanya ka ka dinga yin wannan mawalkin shine aka sanya masa sura najwa dan ya sa ka ka dinga shiga cikin kuncin rayuwa baya cutar da kai wani abu sai Allah ya gana wa shi yasa malamai suke cewa ya zo a hadisi manzo Allah sun ce duk mutumin da ya yi wani abin da yake ki ya kyama ba mara daɗi mara kyau to yayi tofa a bangaren shi na hagu sau uku yace a'udhu billahi min sharri min sharri shaytani wa min sharri ma ra'aytu ina neman tsari Allah kare ni da sharri da sharrin abin da ya gani kuma sai ya juya in yana kwance a bangaren dama ya koma bangaren hagu ya juya kuma lokai ya ba wani labari in kai mawulki mummuna kaka ba mutum labari saboda ka iya zuwa ka ba mutum labari ya ce kaza ne mai waru shi kenan kawai ka shiga da wannan kada ka ba da labari sannan kuma hazo ya zo in ya ƙi kasancewa sai in ya ƙi tahiya ka yi arwalla ka yi sallah insha Allah mawulkin zai wanda shi ne amma kuma mawulki kyakkyawa kaga wani abu na albishir kaga kana yin sallah kana kiyaye addini kaga ka shiga aljanna kaga ka samu arziki mai alkhairi da albarka kaga kana yawan da ibada to wannan bushara ce bushara ce ga mumin wanda wanda kenan shine dai bayani game da wannan matsala matsala ta tana da bayani dogo mai yawa insha Allah a takaice dai wannan shine matsala ta shidda ta karshe ko malati as-salisa annaha qad takuna sababan li shar'i ba'd al-ahkam lallai maholki yana kasancewa wani lokaci sababan sababi ne da shar'i ba da hakam sababi ne domin shar'anta wasu bangare daga cikin hukunci kaga maholkin tofai amma a zamanin mazala ba a zamanin da ba mazala ba duk wani maholki da aka yi bayan zuwan mazala sama bai ya zama tuwa dalili na tabbatar da wani hukunci ka yi maholki ka ga mazala sama ya ce maka ya dauke maka sallah azhar daga raka'a biyu ta dawo raka'a daga raka'a hudu ta dawo raka'a biyu wannan shirme ne ko makamanta haka kenan wannan shine dai bayanin kenan tana zuwa sababan lishar ibadul ahkam wadah kaga mawalkina tufail ko ga mawalkina annabi ibrahim yaga yana yanka dan shi a cikin mawalki aka shar'anta yaje ya yanka shi kuma daga baya aka fanshe shi ko sannan kuma ga na mawalkina shar'anta wannan kiran sallah abdullahi bin zaid yayi mawalki yanda ake kiran sallah ta mafisa ce ne mai yawa karshe aka shar'anta kira sallah amma da ikrarin manzala ta kuma wanda shi ne da ta kace insha Allah ci gaba da za su insha Allah nan gobe za mu tsaya abinda muka faɗi ne Allah ka ci ne zan nasa to abinda muka yi kuskure Allah za mu sa mana insha Allah a karatu na gaba za mu gaba insha Allah na gaba babu man sabbat dara faqad adalla abinda muka faɗi ne Allah ka ci ne zan nasa to سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك